أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara muna mun gama aya ta 196 yau za mu ci gaba da 197 faɗan Allah subhanahu wataala alhajj ashhurun ma'lumat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله سبحانه وتعالى يكشى الحج أشهر معلومات lalle aikin haji sananne to ana yin shi ne cikin wasu watanni sanannu aikin haji ana yin shi cikin wasu watanni ashhur jami'i ne na shahar cikin watanni ma'lumat sanannu sune wata guda uku wanda aka sani da shawwal da zulqa'da da zulhijja to wayannan sune ake aikin haji cikin su mun fahimta wasu malaman suka ta cewa aikin haji ana yin shi ne cikin wata biyu ne da kwana goma da an yi wata biyu da kwana goma cikin kwanan nan na goma ake gama komi da komi to kaga nan in muka bi magana su cewa wata biyu to kaga shaharai ne ta kamata a faɗa a yi amfani da musanna amma sai aka ce ashuhur kenan watanni dama jam'i yana fara da guda uku ne kenan alhajju lalle aikin haji ana yin shi ne cikin ashuhurun ma'lumat cikin watanni sanannu faman farada duk wanda ya ɗauri niyya aikin haji fihinna cikin wannan watannin fihinna alhajja cikin wanda watannin da muka faɗa duk wanda ya ɗauri niyya aikin haji ma'ana wanda ya farlanta mu aikan shi aikin haji shine wanda ya sa kayan ihrami aikin haji daga cikin wajiban aikin haji guda hudu sune mutum dole ya sanya ihrami duk wanda ya aiki aikin haji babu ihrami aikin haji mushi bai ba sannan ya zo ya yi dawafi dole sai ya yi dawafi ga ɗakin Ka'aba sannan ya je safa da marwa sai ya safa da marwa sannan ya je tsayuwa arfa wa'annan abubuwan guda uku guda hudu duk wanda bai yi su ba to aiki hajji shi bai yi ba to Allah ke cewa faman farada fihin alhajj duk wanda ya dauri niyya aiki hajji cikin wa'annan watannin da muka faɗa to ya kiyaye fala rafasa kada ya rafasu wala fusuqa kada ya fasikanci wala jidala fil haji kada ya je yana gardama yana jaye-jaye wannan abuwa guda uku wanda ke sanya aiki haji ya daura damara ta aiki haji to ya kiyaye wayannan abubuwan ba an su arrafasu shine kusanta iyali ko wasa ko wani mai kama da abun haka Allah subhanahu wataala ce uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum kalmar rafasu shine kusanta iyali wala fusuq ko kuma fasikanci fasikanci kofa ce mai faɗi duk wani abun sako sunan shi fasikanci mun fahimta malamai suka nuna cewa a nan wurin ana nufi da zagi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr kaga zagin musulmi fasikanci ne mun fahimta amma magana da tafi inganci cewa duk wani nau'i na sako to ba an shi cikin aikin haji da ka sa wannan ai kayan na ihrami fararen kayan nan to baka aikin da ya shafi baka zage-zage baka faɗa baka cin mutuncin mutum baka sata mun fahimta wala shidal baka yin gardama gardama na wurin aka ce gardama kowa ya san komai ake nihi da gardama amma akwai lokacin da take halitta idan ya zanto gardama ce abin da ya shafi addini ni da kai muna hilin aikin haji in ci abu kaza halal ne kai ka ce haramun ne in ce kawo mini hujja ka ce mini hujjar shi kaza ne kai kuma da kace kaza kawo hujja me ta gardama dan mu gano gaskiya ni da kai muna gardama dan mu gano gaskiya ni ke kuskure ko kai to yanzu dole ne ya kamata mu tattauna me munakasha ka kawo min dalili in kawo maka dalili in ce menene dalilin ka kace min dalilin ka kaza to kai kuma me dalilin ka ai wannan gardama ce to gardama in abin da ya shahi ta addini ce babu matsala gardama abin da ya shahi harkokin duniya to mai aikin hajji baya shagaltuwa da wannan kowane lokaci shi abin da ake sai shagaltu da shi ya aikin ibada in ma tasbihi in ma zikiri in ma hailala in ma istighfari to wayannan abubuwa guda uku Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya dauri ni ya aiki hajji kai aikata su to idan mutum ya aikata fa aikin hajjin shi ya bace ko ko akwai shi an ce ka kai wa'annan abubuwa guda uku inda ka yi aikin haji to sai aka ga ka aikata aikin hajin ka ya ɓace ko ku akwai shi wasu malaman suka ta cewa Allah ya ce ka ku yi ka ku yi ka ku yi sai ka je kai kuma dama an ce in ka yi niyyar aikin haji ka kai kaza in za ka tafi abu kaza ka ka saki ka bi ta kaza in ka bi kenan ka ɓata mun fahimta wasu malaman suka ta cewa aikin hajin ka ya ɓace daga cikinsu akwai ibn hazm az-zahiri ya ta cewa Allah ya ce ka kai sai ka aikata inan ka saba aiki hajjin ka ya rushe mun gane wasu malaman suka ce a'a wanda ya fasikanci ko ya yi gardama yana da zunubi amma aikin aikin hajjin shi yana nan wanda ya kusanci iyali shine ya bata saboda ne duk wanda ya sa kayan ihrami daga cikin abubuwan da aka haramta mai kada ya kusanci iyalin shi mun fahimta to kenan wannan yana daga cikin mahzuratul ihram kayewa ka kiyaye daga abubuwan da aka hana mai ihrami yayi daga cikin abubuwan da aka hana mai ihrami yayi yayi kada ya kusanci iyali kada ya farauta kada ya yanke akaiwa kada ya aske gashin shi mun fahimta to kai sai ka aikata to kenan aikin hajjin ka ya baci mun gane wasu kuma suka tace aikin hajjin shi bai baci ba Allah yake cewa ma tafa'alu min khairin da abin da kuke aikatawa na alkhairi ya alamahu Allah Allah ya san da wannan duk abin da ka aikata na alkhairi Allah ya sani wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran ya duk wanda ya aikin asha to zai ga abun shi gaban Allah subhanahu wataala duk wanda ya aiki alkhairi zai ga abun kanshi wa ma taf'alu min khairin duk wani aiki da kuke aikata na alkhairi za ku ganshi Allah baya zalunta dan adam inna Allah la yazlim misqala zarra daidai da kwaya zarra Allah bai zalunta ka duk abun da ka aikata ka sani cewa za ka ganshi gaban Allah subhanahu wataala idan aka ce aikin hajjin nan to cikin aikin hajjin nan akwai abubuwa da yawa akwai tsantsan aikin hajji akwai taimako akwai sadaka akwai kaza to duk abin da ka aikata wannan wurin na aikin hajji za ka gan shi a rubuce wurin Allah subhanahu wataala kenan Allah ba zai ba zai hana ka ladarka ba inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ke cewa wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khayra zadi taqwa saboda mafificin guziri shine mutun ya ji tsoron Allah hadisi ya tabbata cewa wannan aya an saukar da ita ne ga wasu mutane da ke garin Yaman. Mutanen Yaman in za su tahowa aikin haji sai su taho hannunsu goma, salin alin, ba su yi guziri, dole na ka yi guzirin abinci, dole ka yi guzirin kayan sawa in ka gama aikin haji dole kai guzurin kaza kai guzurin kaza to su sai su dawo hannu goma in aka tambaye su ina abin da kuka tawo da shi sai su ce sun dogara da Allah to kuma sai su zo garin Makka kuma suna roƙe-roƙe saboda sun dogara ga Allah za su roƙa mutane Allah ya sa mutanen nan su ci su ce da su sai Allah ya ce wa tazawwadu ku riƙa yin guziri in za ku tafiya aikin haji ba abin wasa bane ba dole ka tai da kuɗi mun fahimta sai ka tahi ko wani ya tura ka ko wani ya biya maka ba ka da guziri bai baka guziri mai yawa ba ka je ka koma kana bara aiki ne wanda abin da ake so kowa fatan shi so yake ya je ya sauke farali shi ko faralin nan Allah ya ce liman istata ilayhi sabila sai wanda yake da iko ikon nan kuma aka ce shine azzadu war rahila shine ka samu guziri kuma ka samu abin hawa to an biya maka ka hau abin hawa ka tsaye amma babu guzuri ko kuma abin da aka baka kaɗan ne da ka je tun kafin a fara aikin hajji kuɗi sun ƙare inda in ka bar nan wurin za ka zuwa kafin a fara aikin hajjin sai ka ɗauki lokaci kaga dole ka nemi abinci ba ce da kai za a yi ba dole ka rika saya abinci to tun daga nan kamun a fara aikin hajjin kuɗi sun ƙare to sai ka koma bara kaga bai kamata ba Allah ya ce wata zawwadu ku yi guziri in za ku tahiya in za ka tahiya ka yi guziri kaka tahi hannu goma ko kuma kaka tahi da 'yan kuɗi kaɗan kuma ka auna ka gani cewa kuɗin ku nan da kuɗin can ba ɗaya bane ba dole canji sai ya sha bamban kana takaman ka tahi da kuɗi ka tahi da jika ɗari to da ka je jika ɗari sai a baka wani takarda ɗaya kawai da ka canza ta ga abinci ma ta ƙare barantana ka hau ta kaci to ba a mata yin makka ba barantana a tun daga madina kuɗi sun ƙare ko kuma wanda za a biya maka sai baka jika ɗari biyu na gani ya baka kuɗi da yawa da ka je kai canji da kuɗin sai ga 'yan kuɗin kaɗan ne kuma ga tsadar kuɗin ma tsadaddi in za ka sayan abu ƙaramin kuɗin su can wurin nan aka canza su ya kusan kai jika guda da ka in za ka sayan ruwa na shama dole ka ba da wannan ƙaramin kuɗin nasu in za ka cin abinci ka ga ba wannan za ka ba dawa ba to kaga abun ba ƙarami ba ne ba don haka in za ka ta aiki haji ka yi guziri ka kuɗi su ƙare kayo kana tunanin za ka sau kaya ka kawo mai yaranka sai ka sai kana hidus kana saidawa saboda ka ci abinci kaga abu bai yi ba Allah ke cewa tazawwadu fa ina khairu zadi taqwa ku yi guziri ku sani cewa mafificin guziri shine tsoron Allah aikin haji yana karantar da mutane tsoron Allah kuma ana buƙatar ka ka nuna tsoron Allah a wurin saboda abubuwa ne wanda zaka ganin cewa da kaga wannan wurin to ka san wannan alama wannan wurin babu inda za a haɗa ɗan adam kamar wannan in ba irin tashi alkiyama ba kowace duniya kowane ɗan adam kowace ƙasa da ka sani a doron duniya so take ta aika mutanenta to ko mutum goma goma ake aika cikin doron duniya gaba ɗaya ya za ka gani adadin mutanen to ka gani to in ka baka ji tsoron Allah ba ka ga wani ya saki da kuɗin shi bar ka zira ka zira hannu ka ɗauka saboda kana ganin cewa abin ga yanan gaban zashi ta kan shi yake ko kuma wani tsoho bawan Allah dan abin da yake sa kuɗin ga ya can ya faɗi sai ka ji tsoron Allah ka ɗauka ka bashi a kaka zan to kai kuɗin ka kaga sun kusan karewa ka ɗauka ka nuna cewa ai ka kai ka samu to Allah ke cewa ku ji tsoron Allah wattaquni ya ulal bab ku ji tsoro na ya ku masu hankalta sai Allah ce ni
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين Allah subhanahu wataala yake cewa laysa alaykum jinahu an tabtagu fadlan min rabbikum babu matsala gare ku ku je ku nemi kuɗi ku nemi falala Allah ku yi kasuwanci ku samu kuɗi daga falala ubangijin ku fa idza afatu min arfatin in kun kammala kun sabko daga aikin arfa fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram ku yi ambatan Allah ku yi zikirin Allah wurin mash'ar al-haram mash'ar al-haram shine muzdalifa wazkuru kama hadakum ku kira shi ku yi ambatan Allah kamar yadda muka shirye da ku wa in kuntum min qablihi lamin dhalin duk da yake can kafin haka kun kasance kuna cikin bata Laraba a wancan lokacin cikin jahiliya sun kasance in za su tahiya aikin haji akwai kasuwanni masu girma a wurin aikin haji saboda nan ne al'umma ke haɗuwa sai na sai kowane ne daga garinsu sai kawo irin hajar da babu ita can can ne za ya baje kolin shi ya kasuwa mai yawa saboda al'umma ce kala kala wani yana bukata abu kaza bai san inda za samu shi sai ga wani bawan Allah ya kawo shi daga garinsu kasuwanni ne masu girma kamar yadda ɗaya daga masu tafsiri suka kawo ɗaya daga cikinsu ana ce masa ukaz wannan kasuwa kasuwanni ne masu yawa to sai in suka zo suka gama aiki hajji sai su ta kasuwa to su musulmai sai suka ga cewa ai yaya za a yi a haɗa kasuwanci da kuma aikin hajji kuma Allah ya ce ku ji tsoron Allah to ai kaga wanda ta kamata ya ji tsoron Allah cikin aikin hajji ya natsu ya aikin shi yadda ake so saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu duk wanda ya yake haji bai yi fasikanci ba bai yi rafasu ba to Allah zai yafe mai zunuban shi ya karkare mai gaba daya ya dawo kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi duk wanda ya yake aiki haji lafiyayye bai yi fasikanci cikin wannan aikin hajin ba kuma bai kusanci iyali bai yi na wasu abubuwa da ke kula da ke kama da alaka da mace ba to tun daga can Allah zai yafe mai zunuban shi gaba ɗaya zai dawo kwatankwacin yadda jaririn da hito a yau duniya ba da zunubi ko ɗaya wani hadisin yake cewa alhajjul mabrur la yansalahu jazaa'un illa aljanna hajji karɓaɓɓe wanda ba a yi ɓanna cikin shi ba ba ya da sakamako in ba aljanna ba babu abin da Allah zai saka mara shi in ba a yi baka aljanna ba mun gane to kaga ashe aikin haji ana buƙatar kai tsarkakakke to su kuma suke ganin cewa in dai ana son a yi aikin haji tsarkakakke kenan kaga ba ya haɗuwa da kasuwanci saboda kasuwancin na an yi abubuwa masu yawa an zo ka sai kaza bin sai da ba mai gardama ko mai jayayya ko in zage ka da sauransu to kaga kuma ai abu ya lalace to su ne su suka gaba su iyawa bai kamata a haɗa kasuwanci da aikin haji ba sai Allah saukar da wannan aya yake cewa laysa alaikum jinahum babu matsala an tabtagu fadlan min rabbikum ku je ku nemi falala Allah ku kasuwanci babu matsala an ce ka ji tsoron Allah to kai mai tsoron Allah ne sai kai kasuwanci irin na mai tsoron Allah mun fahimta ba za ka kasuwanci irin na fasikai ba irin waɗanda ba su da ilimi ba irin wanda ba su tsoron Allah ba kenan Allah ke cewa laysa alaikum jirahun kenan babu matsala duk wanda za ya tafiya kasuwanci ya za ya tafi aiki haji idan yayi yana cikin aikin aiki shi in kasuwa ta kama kana aika kasuwarka mun fahimta kamar yadda yanzu mutanen mu suna tayar da kayan kasuwa su je su baje kolin su mace sai ta kwashi menene da sunan su miya kuka da ran maji da menene irin abin da can babu shi ba irin wanda ke akwai can ba wani kuma yana sai irin wa'annan sai zo ta sayi can kuma sai su sau zinariya da azurfa da menene sai su zo suna saidawa kaga an sai aiki haji ta da aka yi kasuwancin da aka yi sai a hido kuɗin daga nan kuɗin jirgin da aka aka biya wannan kaso sai a biya dama daga nan za a tai an tai da wani goro an tai da kaza an tai da kaza ana zuwa in aka saida sai ga kuɗin da za a samu ba kaɗan bane ba kuma daga can sai a sai kayayyaki kuma a zo da sunan wurin kuɗin da za a zo da sunan ba kaɗan bane ba mun fahimta ribar da za ka samu banda kuɗin ma riba kaɗai to kenan ya halitta a yi kasuwanci in ana aikin haji Allah ke cewa fa idza afattum min arfatin idan kuka sauko daga aikin arfa fazkurullaha ku rika ambatan Allah aikin haji idan mutum ya zo ya dauka mai da muka faɗa jiya wanda za ni ya aikin haji in ya zo miƙati abinda ake so farko ka zo miƙati tunda aikin haji ya kamata muhadara ce mai lakca ce wadda ta kamata a yi ta mai tsawo ba ba karamin lokaci ba amma kamar da muka faɗa a gurguje dan fassarar mu ta zo daidai kenan farkon abin da ake so ka zo miƙati ka ɗaura wannan hararen kaya ka hidda kayan da ke jikinka gaba ɗaya ba a samu wani abu mai kama da ɗinki kasashe ko ma menene gaba ɗaya da kake wanka haka za ka hidda kayanka sai ka yi wanka ka yi arwalla sai ka ɗaura wannan zane ɗaya ga ƙugu ɗaya ka rata shi ga wuya sai ka shiga masallaci ka yi raka a guda biyu ka ɗauri niyya in aiki hajji ta matu'i za kai sai ka ɗauri niyya labbaik Allahumma umra sai kai niyyar umra in ka je garin maka ka gama umra ka hidda kaya daga ba sai kai niyyar aiki haji wanda za niyyar aiki haji to daga nan sai labbaik Allahumma hajjan in yayi wannan daga nan sai ya hito sai ya kama labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata har zuwa ƙarshe kai ta mamaita har sai ka je makka da ka je abu na farko da ake so ka yi dawafi kawai ka nihi ka'aba kai tsaye ka je ka yi dawafi da ka yi dawafi daga nan ka je maqam Ibrahim kai raka'a guda biyu daga nan sai ka tai kai safa da marwa in kai safa da marwa in kai mai tamattu'i ne kamar da muka faɗa ake haji kala uku ne akwai tamattu'i in kai mai tamattu'i ne da kayan safa da marwa to sai ka je ka yi saisaye ka hidda wannan kaya farare sai ka sa kayan ayi wanka ka sa kayan ka na gida ka huta to kayan ka komai yanzu kana iya yi sai rana takwas ga wata sai ka shirya ka yi me ka mai da wannan kayan sai ka yi niyyar aikin haji sai ka je ina sai ka je mina da ka hito daga makka inda ake so ka je mina za ka zuwa nan za ka zauna takwas ga wata ka kwana gobe ka ta yi arafa in ka je arafa can so ake kayi ne har zuwa gab da magarba sai ka baro can ba a san ka kwana can shine Allah ke cewa yanzu ka je Arafa ranar nawa kenan tara ga wata in ka je kai yin Arafa yini ake so ayi kana baro can wurin gab da magarba sai ka taho ka tahi ina Muzdalifa shine na Allah ke cewa idza fatum min arafatin idan kuka baro Arafa kuka gama abin da kuke Arafa kuka taho fazkurullah indal mash'ar al-haram ku yi ku zo ku yi ta ambatan Allah wurin mash'ar al-haram mash'ar al-haram wani dutse ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da ya tawo daga arfa ana ce mishi dutsen muzdalifa mun fahimta to annabi ya tsaya ne ya ce nan ni na tsaya nan ne na ji ina iya tsayawa amma duk inda ka ga dama je ka zauna duk filin muzdalifa ne ka je ka zauna shi kuma muzdalifa da an zo me ake so a yi da ka zo kawai ka yi sallan magariba da isha tunda can dama wani lokaci ka baro kafin magariba ka taho to kafin ka zo nan wurin kuma isha'i ma ta yi sai ka yi jam'i magariba da isha'i sai ka nemi wuri ka kwanta kawai kawai nan kwana kaɗai ake so ba abin da aka ce ka yi magariba da isha'i kaɗai za ka yi sai ka kwanta nan gobe washe gari sai ka ta yi mina shi ne Allah ke cewa idan kuka taho daga arafa ina za ku muzdalifa shi ne ku ta ambatan Allah har sai kun zo ina muzdalifa shi ne mash'ar haram Allah ke cewa zukuru kama hadakum wa in kuntum min qawli ila min ad-dhalin ku daje ku ta ambatan Allah ku ta ambatan Allah duk da yake kafin haka kun kasance cikin bata Allah ya shirye da mu lokacin ba mu sani ba Allah ya shirye da mu muka sani lokacin muna aikin a jahili a jahilance Allah ya sanar da mu sai kenan in kuntum min qawlihi la min ad-dhalin sai Allah ya ce
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى كتا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس sannan ku gangaro ku taho kamar yadda mutane suke tahowa hadisi ya tabbata a lokacin jahiliya sun kasance ƙurayshawa suna alfahari suna cewa in aka ce su tsaye arafa su ba su tsaye arafa sai tsaya daidai muzdalifa sai ce mu wurin zaman mu dama zagayen haram ne idan muka tsaye arafa arafa ta hita daga haram idan mun tsaye mun hita daga zagayen mu to mu ƴan su ƴan alfahari ne mu ƴan manyan mutane ne bai kamata a ce mun tsallaka mun tsaye wancan ƙananan mutane su ta kamata su tsaye can suna alfahari da kansu Qurayshawa sai Allah yake cewa da musulunci yasa ku hace sun mu'afidu min hasafadun nas ku koma ku je ku yi ta inda mutane suka yo dole ka je Arafa duk wanda bai yi aikin bai je Arafa ba ake haji shi bai ba rukuni ne daga cikin rukunin aikin haji kamar da muka fara to sai wani sai ya ce bakin Muzdalifa za a tsayawa bai je Arafa ba sai wuce aikin hajin ka bai ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce ya ce alhajju Arafa aikin haji abin da ke tabbatar da shi shine arfa mun fahimta daga nan kai da zaka taya aiki haji wani za a iya makara bai tayi daga nan ba sai sai kwana biyu kafin a fara aikin haji sai a ga bai tafi sai ce a jirgi na yace mana kwana kaza zan tafiya to duk lokacin da ya baka kaka saki ka shiga kwana na tara mun fahimta duk lokacin da jirgin ka ya baka kaka saki a ya zanto kwana na tara ne na zulhijja saboda wannan kwanan na tara kafin ka je ɗan arfa sun riga sun gama sun taho sai ina za ka tarban su sai kwana na goma to kai arfa ta wuce ka aiki hajji ya wuce ka mun fahimta duk wanda bai aikin arfa ba duk wanda bai je hilan arfa ba to ba ya da aikin hajji shi kuma hilan arfa ba abin da ake so ka je da ka je dama da ihramin ka ka je ka zauna ka nemi shin hida ka zauna nan so ake kai ka zauna nan yini guda tun daga farkon safiya har zuwa gab da magariba wannan wurin kuma addu'a karɓaɓɓa ce duk abin da ka roƙi Allah Allah na karɓa maka sai ka dage kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a an ka gaji ka kwanta ka huta in lokacin azhar yayi za a tashi a hada azhar da magdame da la'asar ba ka cewa ku yi azhar yanzu sai an jima lokacin a'a ita hadewa ake ku hade azhar da la'asar wurin sai ku ta ibada ku ku ta roƙon Allah ku ta addu'a an gaba da magariba to abin da ake so kawai da kaje ka yi shi hida kawai ka zauna nan kai ta zama kana ta tasbihi da zikirin Allah da hilan arfa abin da ake so kai nan to duk wanda bai je wannan wurin ba har lokaci yayi aka taso aka baro can to wannan aiki hajji naka bai yi ba ka iya zuwa a gurguje ka je daidai gab da magariba in dai ka je hilin to aiki hajjin ka yayi amma in dai aka ce da an taho an baro wannan wurin to aiki hajjin ka bai yi ba kuma ba a sa a kwana can duk abin da ke duk abin da tsera ka ko baka samu mota ba ko baka iya zuwa dole ka baro can ba a sa kwana can mun fahimta to Allah subhanahu wataala ne sai ke cewa su wancan lokacin suna kin zuwa Arafa sai su daidai Muzdalifa sun ji cewa ai kananan mutane suke zuwa can wajen mu ba mu hita daga haram muna nan zagayen haram daidai Muzdalifa nan za mu tsayawa ba mu hita to Allah ya ce ku je ku tsaya inda mutane ke tsaya summa afidu afidu ku gangaro ku taho min haisu afadu nas inda mutane suka taho da inda mutane suka tahi har suka ji arfa to yanzu ku ji can mun gane wastaghfirullah ku nemi gafara Allah abin da kuka yi can wurin an yafi mu can da kuka yi ta girman kai kuna cewa ba ku hita to an yafi muku wastaghfirullah ku nemi gafara Allah Allah ya yafi muku inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mun fahimta wasu malaman suka fassara cewa summa nan wurin kaga summa nan wurin tana nufin sannan to nan wurin summa ba ko ina take aikin ta ba na cewa sannan ku yi kaza saboda nan wurin ai an riga an yi muzdalifa kuma aka zo aka yi magana arafa kenan wa ke gaba arafa ke gaba sannan muzdalifa da kenan nan wurin ba ana nufin tartibi ba ne ba ana nufin cewa Allah na umarnin kowa cewa yadda mutane ke zuwa muzdalifa su wuce arafa to kuma ku wuce can wurin ku tsaya kamar da kowa ke tsayawa sannan ku dawo ku zo muzdalifa ku kwana sannan ku wuce to nan wurin wanda aka ce su zo muzdalifa muzdalifa ana son ka kwana hawaye wa sahiya bayan sallah asuba rana ta kullu sannan ka sai kai jiwa rana ta nawa kenan ta goma dai rana ta goma to nan wurin akwai waɗanda aka masauki musulunci ya musu sauki cewa in kuka zo dan ka ku bari kowa in ya kwanta wannan wurin kuma a tashi gaba ɗaya a tahi duniya ce gaba ɗaya ta haɗu to kaga yanzu ai dole mai ɗan ƙarfi dole taka shi za a yi daga nan sai a ce wani an take shi ya mutu wani rugun mutane sun turo an banke shi an taushe shi ya mutu to sai musulunci ya yi sauƙi da tsoho da mace da yaro ƙarami to wannan an musu sauƙi tun cikin dare su yi sauri su taho su bar wurin mun fahimta kama a ce na hini na gaba ɗaya kowa ya taru wannan wurin kuma a ce a tashi kuma a tai gaba ɗaya kaga ai wanda ke dan ƙarhi ai banke shi za a wuce mun fahimta to tsoho wanda ya tsufa da mace an musu sauki tun cikin dare kowa na kwana tun an ce nan za a kwana to cikin dare irin ƙarhe ɗaya ƙarhe biyu ku tashi ku ku ta tahiya ku bi hanya kafin ku kai mina lokacin sahiya ta waye tunda wurin ba kusa bane ba kuma kasa dole za a tsaya to in kun zo mina dole ku tsaya nan dole ku tsaya nan ku kwana in kun in kun taho da wuri in kun kawo da wuri tunda akwai wanda za a taho ya kawo da wuri akwai wanda tsoho ne kai da ka kwana can ka taso sallar asuba sai ka zo ka iske shi na ta tsaya ko shi cikin dare ya taho mun fahimta to kenan in an zo na wurin abu na farko da an baro muzdalifa abinda za ta hiya me za a yi wayewa goma ga wata abin na farko me na za a tahi a je a jiwa to ko da kun zo da wuri ku da aka baku uzuri ku taho da wuri ko kun zo da wuri bai halitta kun jiwa ba sai sahiya ta waye kuma sai rana ta kullu mun fahimta to shine Allah nan subhanahu ta'ala ke kenan an ce ku taho ta yadda mutane suka taho to amma akwai wanda aka masauki su sun iya tahowa kafin mutanen su taho kamar tsoho kama wanda ya zanto mace ce to akwai wanda kuma yana jagoran wasu mutane kamar kai yanzu aka haɗa ka da wasu sohi da tijawa wanda ba su da ƙarfi to kaga dole ka ce ku tashi mu tahi duk da yake kai kana da ƙarfi baka cikin wanda aka mauziri ko ba haka bane ba to amma wayannan bayan Allah in ka tura su ai ba ciwa zasu sai kai jagora ka tayi da su ko kuma yara ƙanana an haɗa ka da su ka je koyo aiki haji da su to dole ku taso ku tau da wuri an muku sauki ko kuma mata ka tayi da iyalinka ga su nan suna da yawa to in ka ce su biyo hanya mun iske su sai su ɓace to yana da an muka sauki kai ma ka yi jagoran su ka taho tun kafin lokacin yayi amma in dai lokaci bai ba dole sai ka kwana na has waye wa sahiya sai kuma rana ta bullo sannan ku baro can sai Allah ce fa idza qadaytum manatikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashad dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله سبحانه وتعالى كتاب فإذا قضيتم مناسككم إذا كنت كمل أيكم حجكم aikin hajji yana karewa ne rana ta nawa rana ta goma nan ake yin ayyuka gaba ɗaya sai washe gari yiwa kawai ta yi saura to Allah ke cewa fa idza qadaytum idan kuka kammala manasikakum fazkurullaha ka zikirkum aba'akum aw ashad zikra ku dage ku yi ta ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku to lokacin jahiliya sun kasance idan aka gama aikin hajji sai a zo mina kowa sai ya hau dutse ya ce shi ne ɗan gidan wane jikan wane wanda ake da kaza a gidansu kowa ya ta alfahari da garinsu ya ta alfahari da gidansu ya ta alfahari ya ta kiran baban shi to shine Allah ke cewa idan kuka gama aikin haji maimakon ku zo ku hau dutse kowa yana ta kiran baban shi kaza baban shi kaza to ku je ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan uwayenku to ku au ashadda zikira ko kuma ku ambaci Allah fiye da yadda kuke kiran mahaifa to ka san dama duk wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in alfahari ka rika alfahari ba inda kake baje kolin ka sai in taruwa ya taru ba san ko kai wane ne ba san ko dan gidan wane ne ba sai ka hauka ce kai ne dan gidan wane jikan wane kai ne wanda gidanku abu kaza yake faruwa kai ne kakanka ya kaza kai ta faɗi to Allah ke cewa in kun gama aikin haji tunda su ma sai sun gama aikin haji ne suke zama su yi ta wannan abu to da ku yi ta wannan ku tashi ku yi ambatan Allah fazkurullah ku kira ku ambaci Allah ka zikirkum aba'akum kamar yadda kuke kira mahaifanku mun fahimta kasan babu wanda ke alfahari da kanshi da kabila shi ko da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin abubuwan da ba su da kyau alfakhar fil ansab me yin abin nan alfahari da kabila kace kai jikan wane ne jikan wane ne ya bar maka inda bai bar maka ilimi ba kai dan gidan wane ne to dan gidan wane in dai ba ilimi ya bar maka menene na alfarin ka faɗa ka ce ni na gaji kaza ka gaji wance ce ya gaji kaza to abin da ka gada menene zai ƙara ka a doron duniya ya amfane ka kuma ya amfane ka lahira in ba ilimi ba in dan gidan wane ne mai ilimi kuma kai gada ilimi to wannan abu ne mai sauki amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi suka ya yi tirda alfahari ka rika alfaharin kai dan wane ne haka wani mawaki ke cewa laysa alfata man yaqulu kana abi in alfata man yaqulu ha ana za wanda za ya ta alfahari ya ce ni dan gidan wane ne jikan wane wannan ba mutum bane mai nagarta mai nagarta shine wanda za ya ka ganni ne ni ne ne kaza kai alfahari ka ce ni ne na harrace alqur'ani cikin lokaci kaza ni ne in ina an ana son alkur'ani in karanto shi tun daga bakar hannasu yanzu na karanto muku amma kai ta alfahari ka ce babana shine aka sani da karatun qur'ani nan garin ba wanda aka sani da karatun qur'ani in ba babana ba amma kai kuma baka da ilimin komi baka amfani da komi da ilimin babanka kenan to wannan ba alfahari bane ka zo kana ta alfaharin kai dan gidan wane ne je kan wane alfahari shine ka nuna cewa ni din nan ni ne kaza wanda za ya cewa ha ana zani inna ni ne kaza mun fahimta to Allah subhanahu wataala ke cewa da ku ta ku ta wannan ambace ambace ku rika ambatan Allah ya fi da mu zo mu zauna mu ta suka juna muna ta zagin juna muna ta alfahari to mu ambaci Allah inda za mu samu lada saboda me shi ambatan Allah shi shine ibadar da za kai cikin baka lura ba baka sani ba baka san adadin da kai ba amma Allah yana ne ya rubuta maka shi mun fahimta kuma ambatan Allah shine bai da bukata kai arwalla ba sai ka je kai arwalla ba in za ka sallah sai kai arwalla ko ba haka bane ba to shi ambatan Allah kawai kana bisa hanya ma sai kai ta ambatan Allah babu abin da kake samun lada mai dimbin lada kamar ambatan Allah kaga lada baka san ka tara ta ba saboda da ka bude baki ka ce subhanallah kana da lada goma to kaga sai kai ta mamaita ba kamar san kana mamaita ba to kaga lada nawa zaka samu baka sani ba to shine da kai ta wannan gara ka zo kai ambatan Allah ya fi wannan alfahar Allah ke cewa famin nasu mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda ke daga hannu ya roki Allah ya roki Allah al'amarin duniya kawai kawai Allah ya bashi duniya Allah ya bashi duniya Allah ya bashi duniya ya manta da lahira hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyarci wani bawan Allah wanda Imam Muslim ya rawaito hadisi wani bawan Allah annabi ya iske shi yana ta ambatan Allah ka bani lafiya Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai annabi ya tambaye shi ga yanan yana magagi ciwo ya dame sai annabi ce shin anya kara kana roƙon Allah Allah ya baka lafiya ya ce yana roƙon Allah ya bashi lafiya da mi da mi kake roƙon Allah ya ce wai abin da ya buɗe baki Allah ya bashi lafiya kuma azabar da Allah zai mai lahira ya Allah ka taho da ita kai mishi ita na a duniya dan ya huta mun fahimta azabar da Allah zai mai lahira in dan wuta ne shi in dan kuma dan menene to shi wannan azaba a tattaro mai ita gaba ɗaya yana iya daukar ta a nan duniya dan in yaje lahira ya huta sai Allah ya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan addu'a ta ka ba sai ba kuskure ne dan baka iyawa Allah in yace zai jarabce ka da azabar wuta wutar duniya irin linkin balinkin ne irin wutar duniya kafin ayi wutar lahira daya to in Allah ya tattare ta gaba daya yace bare azabtar da kai ko daya kawai za a maka baka iya dauka barantana a tattaro maka linkin wutar lahira a zo a yi maka da irin azaba da Allah zai maka a tashin alkiyama amma sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shawara inda cewa kai ya Allah ka bani lafiya ka bani alkhairi a nan duniya kuma lahira ma ka bani alkhairi kuma ka tsiratar da ni daga wutar jahannama to da wannan ya fi maka shine sai Allah subhanahu wataala ke cewa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina wa qina azaban nar daga cikin mutane akwai wanda yana roƙon Allah Allah ya bashi duniya alkhairi a nan duniya alkhairi a lahira sannan kuma ya kawartar da shi daga azabar wuta babu abin da yahi wannan ka roƙi Allah da alkhairin da ke akwai nan duniya ya Allah ka haɗa ni da shi ya Allah da alkhairin da ke akwai lahira na gafara na rahama na tausayi na aljanna ka haɗa ni da shi kuma ka kare ni daga azabar wuta babu abin da ya kai wannan wannan addu'a kama addu'a ce cikin shawami kalmu da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nan duniya ka ce da alkhairi duk abin da zai zanto alkhairi gare ka kana buƙatar shi mun fahimta wanda ke sharri kuma ka ce alkhairi za a baka kenan ka ka nuna banda banda sharri sannan lahira kuma kace alkhairi kaga banda sharri sannan kuma kace Allah ya kare ka daga azabar wuta Allah yake cewa ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa in tansuna ke da rabo cikin abin da suka nema ka nemi a baka duniya ka nemi a baka lahira kuma kace a kare ka daga azabar wuta to wancan sune suka suke da rabo da kaso mai tsoka mimma kasabu da abin da suka nema wallahu sari'ul hisab Allah mai tsara mai mai saurin yin hisabi sai Allah ce
واذكروا الله في أيام معدودات فما تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى كتاب واذكروا الله في أيام معدودات sannan ko ambaci Allah cikin kwanakai kilgagu kwanakai kilgagu sune ayyamu tashrik sune 11 ga wata 12 ga wata 13 ga wata to wayannan kwanakan su ake cewa ayyamu tashrik bayan ka gama aikin haji ranar goma ga wata to za ka zauna a ina za ka zauna a mina sai ka yi kwana nawa sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata mun fahimta dama kamar da muka faɗa jiya goma ga wata ayyukansu guda huɗu ne kamar da muka faɗa jiya dama da ka baro muzdalifa inda ka kwana tara ga wata wayewar yau goma ga wata abin da ake so cikin ayyukan da ake so ran goma ga wata ka je ka yi jifa ita ce farko in ka yi jifa sai ka je ka yi dawafi in ka yi dawafi sai ka zo ka yi aski sannan sai ka yi yanka mun fahimta to wannan kamar da muka karanto hadisin Jabir jiya cewa duk wanda ka jinkirta ka maida gaba ko ka maida karshe duka yayi saboda ake wannan ayyukan guda hudu ka yi su in ka yi su ina za ka komawa ne na za ka dawowa ba ka kwana maka dawafi ina ake yin shi makka ake yin shi can ne ke da ka'aba ko in kai in ka tawo daga muzdalifa ka zo mina kai jifa babbar jifa tara sallah kai tsaye ina za ka taya makka za ka taya kayo kayo dawafi na rasalla shi na tsawafin ifada in kai wannan dawafin ka iya taya otal ɗinka da ka sauka a garin makka ka je ka ɗan huta ko kuma ka je ka gano gari ko kuma ka zauna saboda kayi dogo tahiya daga muzdalifa zuwa mina tafiya ce mai tsawo wadda ta hici wuri daga nan kuma dole ba abun hawa dole ƙasa za ka tahiya babu mota to kayi wannan dogo tahiya ƙasa to sai ka zo ka yi jiwa sannan sai ka je muzdalifa makka ka ɗan huta to wannan garin makka da ka je kai kai dawafi so ake maza maza ka koma mina kaka take ka kwana makka in ka kwana makka sai ka yanka saboda ran nan ba kwanakan da ake kwana maka bane ba to shine ma Allah subhanahu wataala yake cewa in ka dawo mina ka kwana wayewar garin yaushe 11 ga wata to shine Allah yake cewa ku ci gaba da ambatan Allah wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat wannan kwana 11 12 13 ku yi ta ambatan Allah kuna ina kuna mina Allah ke cewa faman ta'ajjala fi yawmaini wanda yayi sauri yana sai ya sai gida ya matsu cikin wannan kwana nawa da aka ce ayi kwana uku sha ɗaya sha biyu sha uku to kai sai kai kwana ɗaya kai kwana sha ɗaya sha biyu baka tsaya kwanan na uku ba Allah ke cewa mun ta'ajjal fi yawmin wanda ya sauri ya ji kawai ba iya jiran kwanan nan ɗaya to ya tai gida babu matsala mun gane wa man ta'akhkhara fala isma alaihi wanda kuma ya tsaya ya jinkiri har sai da ya cika kwanan nan ɗaya saboda ka san alaji da zanzani zanzara kawai garin ya ishe shi da an ci kwana uku ne aka ce kai amma da kai kwana biyu ka matsu so kake ka tahe ka to Allah yake cewa an muka sauki in ka iya tsaya ka cika kwanan uku ka tsaya in baka iyawa cikin kwana biyu da kai ita tahiyya ka ba matsala shine wa man ta'akhkhara fala isma alayhi wa man wa man ta'ajjala fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi da wanda ya tsaya din da wanda ya sauri ya cikin kwana na biyu to wannan duk babu matsala sannan kuma ran nan kwanan nan uku ana ambatan Allah nan ne kuma ake jifa ta nawa bayan jamratul aqaba ta sallah to ran nan ana jifa ɗaya ga sallah sha ɗaya ga kwana na sha ɗaya ana zuwa a yi jifa to wannan jifa ita ma ba a yin ta sai rana ta yi zawali sai rana ta karkata mun gane sannan kuma sha biyu ga sallah sha biyu ga ga wata shi ma sai a koma aikin mina kawai ran nan zama ne kawai za ku yi sai sai dai ku je ku yi jifa ku dawo ku kwanta ku yi jifa ku je ku dawo to ran nan in ka yi jifa ta kwana na goma sha biyu to daga nan in kana so ka kwashi kayanka daga nan ka baro mina in kuma kana so ka dawo ka ƙara kwana kwana na goma sha uku nan ma jifa ce za a yi mun gane shine Allah subhanahu ta'ala ke cewa wanda ya jinkiri to babu matsala wanda ya sauri ya tahe shi babu ma'ana babu matsala amma liman taqa ga wanda ya ji tsoron Allah kaga nan wurin Allah subhanahu ta'ala ya ƙara maimaita wa'annan abubuwan ya zanto da wanda ya saurin da wanda ya tsaya dukansu a tabbatar da sun yi abin dan tsoron Allah Allah kuma ya ƙara maimaita ke cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'alamu annakum ilaihi tusharun kusancewa ga Allah za a tada kowa sai an tada shi an kai shi wurin Allah babu wanda ba zai tsaya gaban Allah ba kamar da hadisi Abi Hurairah yake cewa babu wani dan adam a doran duniya face sai ya tsaya daga shi sai Allah laysa bainahuma turjaman ba mai muka fassara daga kai sai Allah Allah na tambayar ka kaza kana ba Allah ansa ba mai muka fassara kusa ba mai dogon hannu kusa ba wanda za ya ba da hanci kusa kai tsaye daga kai sai Allah Allah ya san ka Allah ya san wancan Allah kowa Allah ya sani mun fahimta to nan ne kafirai su suke ganin cewa inda an mallaka musu duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta a lanka musu da sun bada ta dan kasu tsaya Allah tambaye su إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به دا سن بادا cin hanci da sun ba da fansa su fanshi kansu kada a tambaye su shi kuma wannan bai maka amfani ranar alkiyama to kaga nan Allah na cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake ka ji tsoron Allah tsoron Allah shine guzi na ɗan adam a ranar alkiyama duk wanda ya mutu yana mai tsoron Allah ya tsira gaban Allah ba wanda Allah ba zai azabtar da kai in ka kasance ka mutu kana mai tsoron shi mun fahimta amma idan ka mutu kana saba ma Allah kuma kana abin da gangan ka je kai kuma kana yi baka tuba to wannan kai ne Allah subhanahu wataala zai azabtar da kai kaga aikin hajji yana nuna mana cewa dukkan shugaba ɗaya tsoron Allah ne farkon ayoyin aka ce wattaquni ya ulul albabi ku ji tsoro na ya ku masu hankali nan kuma cikin ƙarshen ayoyin aikin haji Allah yake cewa wattaqullaha liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun ku ji tsoron Allah saboda zuwa ga Allah za a tada ka kowane dan adam za a tada shi je wajen Allah Allah ya mishi hisabi amma in ka ji tsoron Allah ka kiyaye to Allah zai tsare ka wannan za mu tsaya insha Allah da ku tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu da addu'a Na'am. Na'am. Shine su Laraba a wancan lokacin sai suka ga cewa ya ne za a yi kasuwa ba an haramta jayayya kuma an ce ku yi kasuwanci. Mun fahimta? Ya halitta a yi kasuwanci amma jayayya ba anta. Ina yi kasuwa da kai ba tare da mun jayayya ba. Da na ga kai mai gardama ne suka ce ka kawo gardama ta ce muna cikin ihrami. Allah ya hana mu jayayya cikin wannan halin in kana sayi ka sayi baka sayi kenan. kun fahimta kenan jayayya hana jayayya da halatta kasuwanci babu matsala ba sa cin karo da juna tunda jayayya a zo a yi ta gardama haka na abun da ba na addini ba kai da ka zo ka sayi abori na sai ka zo ba dan ka sayi bin dai kai kai ta jana da gardama zan ce maka to ni ina cikin halin da ba ni jayayya in kana sayi ka sayi in baka sayi e gaba shikenan ai bai ci karo da juna ba na'am kamar me eh shi ai ba haramta shi aka yi ba inda su din da ake kawo suke sayan suna ci mun fahimta an aka bude kofa matsala ce shi yasa suke aza doka ba su san a shigar shi mun fahimta akwai wanda za a gani doka ce ga yana cikin kyamara ya ga cewa kayanka akwai goro sai ga tausan kai kyale ka akwai wanda za a tsanani ya buga ma doka ya ce a ba a shiga da shi saboda in aka buɗe kofa kowa ta shigowa da shi to abun ba karamin abu za ya zama ba in fahimta shine suka sa dokan ka a shiga da shi na'am shikenan abin da muka faɗa da Allah ka ba mu ladashi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka bi iko na kan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk